ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ku bayina ya ibadi ya ku bayina innakum lan tablughu durri ku ba ku isa cutar da ni ba fatadurruni balle ku cutar da ni walan tablughu naf'i ba ku isa ku amfanar da ni ba fatanfa'uni balle ku amfanar da ni anan larabci ne yake fassara kansa a lokacin da aka yi amfani da harfin nafi kamar dan da ya zo a wannan waje akwai wata fa'un da take zuwa wacce ake kiranta da suna fa'u sababiyya wannan fa'u fa'u sababiyya tana nuna sababin abu yiwuwansa da kuma rashin yiwuwansa a nan da yake innakum lan tablughu durri ba ku isa ku cutar da ni ba sai ya ce fa fa fata durruni balle ko a sababin isar kudin ku cutar da ni walan tablughu naf'i sai ya ce fa fatan fa'uni fatan fa'uni ba ku isa kuma ku amfanar da ni ba a sababin isan ku ku amfanar da ni a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna cewa bayinsa ga baki daya a kama da mutane aljanu mala'iku dabbobi itatuwa da dukkan abin da ya halitta bayansa ne inda za su haɗa kai a kan su cutar da Allah subhanahu wa ta'ala ba su isa su cutar da shi ba hakanan idan da za su haɗu a kan su amfanar da Allah subhanahu wa ta'ala ba su isa su amfanar da shi ba saboda Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda zai zo a nan gaba kaɗan sako baya cutar da shi kamar yadda ba'a da ibada baya amfana da baya amfana da shi mai sako ko mai saba wa Allah yana cutar da kanki ne saboda sakamakon sakonsa yakan dawowa ne kanki hakanan mai ba'a da ibada yana amfanar da kanki ne amfani da sakamakon ibadarsa da ba'arsa duka sukan dawo ne kansa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake kawo wannan ma'ana a ayoyi da yawa daga cikin Qur'ani daga cikin waɗannan ayoyi Allah subhanahu wataala yake cewa man amila sayyi'atan fala yujza illa mislaha wa man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhuluna aljanna wala وأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. أو تعالى الله سبحانه وتعالى كتوى من عمل صالحا فلنفسه wa man asa'a fa alaiha duk wanda ya aikata aiki mummuna dan kanki ne wa man asa'a haka nan wanda wanda ya aikata aikin alkhairi dan kanki ne wanda kuma ya aikata mummuna aiki shi ma dan kanki ne wa ma rabbuka bi zallami bil abid Allah subhanahu ta'ala ubangijinka bai kasance mai zaluntar bayinsa ba ibada amfaninsa yakan komawa ga mai yin ibadar hakanan sabo cutarwansa ma yana komawa ga wanda yake aikata wannan sabo shine Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا أولا جملولي الله سبحانه وتعالى يا فسر من أدين da ya gabata ne wannan shine abin da malaman ilmul badi'a a cikin ilimomi na balaga suke kiran shi da suna allaf wa nashr allaf wa nashr a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya dunkula mana hukunci ba tare da ya mana bayanin hanyoyin da in za a iya cutar da shi za a cutar da shi ta waɗannan hanyoyi ko kuma hanyoyin da za a amfanar da shi inda za a iya amfanar da shi bai yi wannan bayani ba sai anan yace ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum da na farkon ku a ce na farkon ku kamar annabi adam wa akhirakum da na karshen ku wanda shi ne na karshen ai na karshe da a haifuwa ko mutumin da shi daga shi ba za a kara wani haifuwa ba wa insakum wa jinnakum mutanen ku da aljannun ku gaba daya shine anan ana nufin dukkan abubuwan halitta wanda ya kama da farkon su da kuma karshen su an ambaci mutum da aljani ne anan saboda muhimmancin su a cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala ya halitta saboda haka anan za ka iya ɗaukan nau'o'in halittu daban-daban kowanne nau'in halitta yana da farko yana da ƙarshe akwai na farkon shi kuma akwai na ƙarshen shi misali a mutum farkon mutum shi ne annabi adam alaihi salam ƙarshen mutum kuma Allah subhanahu wa ta'ala ne ya sani wanda shi ne daga nan ba za ka haifan kowa ba haka nan aljani shi kuma wasu suna ganin cewa sun fito ne a jinsin iblis wasu na cewa iblis din shine ya fito a jinsin jinnu saboda waɗannan halittu guda biyu a balisa da kuma jin to malamai suna da yawan maganganu a kai wanne ne ya fito daga wanne ko kuma kowanne daga cikin su jinsi ne mai zaman kansa waɗanda suke ganin cewa a, a iblis jinsi ne daga aljanu aka daga jinsin aljani ne ya fito sun kafa hujja da inda Allah subhanahu wataala yake cewa وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن إلا إبليس كان من الجن إبليس شيني يكين سجدا da annabi Adam lokacin da aka umarci mala'iku su yi masa sujada sai sai Allah subhanahu ta'ala yake kana min al-jinni shi iblis ya kasance daga aljanu ne kaji kenan zahirin wannan aya yana nuna mana cewa shi iblis daga jinsin aljanu ya fito sannan wasu suna cewa akasin haka ne aljanu ne daga jinsin jinsin iblis ma'anar wannan ayoyin da suka zo a cikin suratu jinni waɗannan malamai suka yi da akari da su saboda waɗanda suka jijire suka kafirce daga aljanu su ne ake kiran su shayafin ko kuma abalisa iblisai ko kuma shaidanu waɗanda kuma suka karɓi addinin musulunci daga aljanu su ne ake kiran su jinnu kenan asalin jinnu kowanne daga cikin su musulmi ne sai dai daga baya ya yi ridda ko kuma ya fada wani hanya kamar cikin abin da manzo sallallahu alaihi wasallama yake fada a kan banu adam yake cewa a hadisin da imamu muslim da imamu nasai da makamancin su suka rawaito manzo sallallahu alaihi wasallama yake cewa kullu mauludi yuladu ala al-fitra a wata riwaya ala fitratul islam a wata riwaya ala milla duwan dan da kaga an haife shi ya fito da ransa to ya fito yana musulmi ne ya fito yana musulmi ne fa abawahu yuhawidani wa yumajjisani wa yuhawidani wa yunassirani wa yunassirani iyayensa ne a sanadiyar addinin da ya tarar iyayensa suke yi to sai ya zo ya ji wannan addini in ya samu iyayensa akan addinin majusanci shi ma sai ya bi sai zama majus in ya samu iyayensa akan addinin yahudawa sai ya bi ko akan addinin nasara sai ya bi su to kamar wannan ne aljanu saboda ya zo a cikin suratul jin Allah subhanahu ta'ala yana fada abinda su aljanun suka suke fada wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada وأما القاسطون فكانوا لجهنم عطبا suka ce wa inna minnal muslimuna daga cikin mu mu akwai musulmai to waɗannan su ne jin din su ne jin wa minnal qasituna a cikin akwai kuma azzalumai azzalumai ma'ana azzalumai kafirai saboda kafirci da zalunci din a larabci suna canjin juna kamar yadda mun sha bayyana akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal kafiruna hum zalimun cikin suratul bakara wal kafiruna kafirai hum zalimuna sune azzalimai saboda haka anan alqafi shine azzalim azzalimi minna almuslimuna a cikin akwai musulmai sune jinnu din kenan wa minna alqafituna daga cikin mu akwai azzalimai suna cikin kafirai kenan sune shayatin abali wasu suna cewa iblis da jin din kowanne su jinsi ne mai zaman kansa jinsi ne mai zaman kansa kamar ka ce jinsi ne na akuyoyi da kuma jinsi da jinsi na shanu ko kuma jinsi na shanu da rakuma ko kuma jinsi na rakuma da kuma tsuntsaye ko kuma jinsin tsuntsaye da da itatuwa kamar wannan ne jinsi ne daban-daban maganganu ne da yawa na malamai wasu ma suna gani daga cikin malamai su a bali sadin ko kuma iblis yana daga cikin mala'iku ne su da ya bijire ne ya fita ya Allah subhanahu ta'ala ya bijire shi daga cikin su dalilin waɗannan kuwa inda Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba fasajadu illa iblis suna ganin cewa ko fasajada al mala'ikatu kulluhum ajma'in kulluhum ajma'un illa iblis suka ce Allah ya ce fasajada mala'ikatu mala'iku sai suka yi sujada kulluhum ajma'un gaba ɗayan su illa iblis sai iblis shi kadai kaga zahirin wannan yana nuna idan iblis shi ma yana cikin mala'iku tukunai shi ne shi kadai yake yi bin umarnin ubangiji yake yi wa annabi adam alaihi salam alaihi salam sujada to saboda haka waɗannan suna ganin cewa ma iblis ko abadisa su jinsi ne daga mala'iku waɗanda suka ce ba ba jinsu bane daga malaiku suka ce illa istisna'i anan munqati ne kaman ka ce ne a larabci ko a maganan ka ka ce ja'al ja'al qawmu al qawmu mutane ne mutane sun zo sai ka ce illa himaran sai jaki jaki ne bai zo ba kaman ka faɗi haka ne kaga jaki baya daga jinsin mutane to kamar haka ne fasajadar mala'ikatu kulluhum ajma'una illa iblisa iblis baya daga cikin mala'iku kamar wannan ne a nan dai abin da muke bukata a nan shine kowanne irin jinsin halitta kun san halitta kowanne ana kiransa umma ko kuma kowanne wani lokaci ana kiransa alam idan aka ce al'alami ana nufin dukkan abubuwan halitta akwai alamul insi kama duniyar mutane akwai alamun jinni duniyar aljanu akwai alamun kuyuri duniyar tsuntsaye akwai alamun abin na hayawana suna nan dai jinsi jinsi daban-daban kowanne rayuwa suke irin nasu kowanne suna fahimtar juna suna sun san irin harkar su ta ibada harkar su ta bauta kowannen su ya riga ya sani to idan ka hada su gaba ki ɗaya kowanne da na farko har zuwa na ƙarshe da na farko har zuwa na karshe kanu dukan su kasance ala atqa qalbi rajulin wahid minkum atqa ismu tafdil ne wanda yake kowa jin tsoron Allah jin takawa misali aka cire manzo sallallahu alaihi wasallama a al'umman manzo sallallahu alaihi gabaki daya babu wanda ya kai sai na Abubakar imani da takawa da tsoron Allah a ce dukkan mutane imaninsu da takawansu da ibadarsu ya kai irin na tsaye na abubakar kowanne mutum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum dalilin a na abubakar shine mafi takawa mafi imani a cikin qur'ani ne ayoyin da Allah subhanahu wataala ya saukar a cikin suratul laili inda yake cewa wa sayujannabuhal atqa al atqa wannan aya ta sauka ne da ayoyin da za su zo a nan gaba akan sayyidina abubakar akan wata kissa Allah subhanahu wataala ya kira sayyidina abubakar a wannan aya sai ya ce al atqa wanda yake kowa takawa yake kowa tsoron Allah to a ce dukkan mutane imaninsu da takawansu da ya da yi wa addini hidima da ibadarsu ya kai irin na sayyidina abubakar ma za da zalika fi mulki shida hakan Allah ya ce bai kara wa sarauta ta kamai ba na gani a cikin gaba ne zaben Allah duk mutane da aljanu da abubuwan halitta su kasance suna da imani kamar na tsaye na abubakar suna da suna ibada da yi wa addini hidima irin hidiman da sai na abubakar ya shi ne al'atifa to ba su gari Allah ko sarautar Allah komai ba saboda ne saboda sun yi dan kansu ne sun yi kansu ne kamar da muka karanta ayoyi daga baya man amina salihan fali nafsi duk wanda ya aikata aiki mai kyau kawai dan kanshi ne bai gari Allah komai ba shi ne ya ci gaba da bayanin wannan kaga kenan wannan yana komawa zuwa ga walan tablugu naf'i fatan fa'uli saboda kari din amfani ne kari din amfani ne wannan yana komawa wadan tabulugu nafsi fatan fa'uni shine kawo misali da dukkan ku za ku kasance a bisa zuciyar mutum ɗaya daga cikin ku wanda yake kowa takawa ba hakan bai kara komai a cikin sarauta na ba
sai yayi bayani kuma innakum lan tablughu durri fatadurruni sai yace ya ibadi ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum da a ce na farkon ku anna awwalakum na farkon ku wa akhirakum da na karshen ku wa insakum da mutanen ku wa jinnakum da aljanun ku kanu duka suka kasance ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum kaman fir'auna kaga Fir'auna babu wanda ya kai shi jinjirin su sabo saboda shi Allah subhanahu ta'ala ya kyale ya ga gudun ruwansa ya ce da annabi Musa alaihi salam yake cewa annabi Musa alaihi salam ma alimtu min ilahin ghayr ce ni dai kam Fir'auna ni ban san akwai wani ubangiji wani na ba kai kuma ga ya zo ka ce akwai wani ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya kyale saboda anan da yake ban san wani kuna da wani ubangiji a dun bauta ban da ni ba to a wannan lokaci ila a dun bauta din dama ai kala kala ne ai akwai gumaka ma ai abu abun bauta wanda ake sassakawa a dutse ake sassakawa a itatuwa kai wasu ma dabbobi za su dauka su bauta wasu ma rana suke bauta abubuwa da yawa ya ta subhanahu ta'ala ya kyale saboda ilahi din ismul jinsi ne da bayan shi ma abinda ba mutum ba ma akwai abubuwan bauta da yawa da ake bautawa sai rabu da shi amma da ya tashi ne ya ce faqala ana rabbukum la'ala ba Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wallahi ba kai ta ba al'ala wannan ne kadai ne ba kai ta ba nan take bai kwana ba ranar da ya ce faqala ana rabbukum la'ala a ranar bai kwana ba kamar da duk wani mutum wani sabonka duk wani waye ɗinka duk zaka yi Allah zai zuba maka ido sabonka saboda kana da sakamako a lahira amma kin shiga layin Allah to ba za ka gama ka gama yawo ko kuɗi kake takama da shi ko mulki ko menene kai ta sabon ka ne sakamako yana jiran ka na jira komai yana jiran ka amma ka ɗauki wani riga na Allah subhanahu ta'ala ka ba ka ɗau wani matsayi na Allah subhanahu ta'ala ka ba wa kanka to yanzu zai kai ka in ma ya ɗauke ka duniyar ga baki ɗaya ko kuma kana nan da ranka ya nuna wa duniya Allah ya nuna wa duniya kai ɗin ba komai bane ba kowa bane uluhiyya kenan to shi yasa fir'auna yace fa qala ana rabbukum al'ala yalla yace fa akhadahu Allah nan take saboda larabci duk lokacin da kaga an kawo fa ana kiran sa taqib abu ne ba ba da lokaci yana cewa ana rabbukum al'ala fa akhadahu Allah nakada akhiratu alula nan take Allah subhanahu ta'ala ya hada shi da azabar duniya shi da jama'ansa gaba gida ruwa yayi ambaliya da su ya halaka su kuma Allah subhanahu ta'ala sai ya fito da gangan jikin shi bayan ya halaka domin ya zama tu'aya kamar da Allah subhanahu ta'ala yake cewa al'ana wa qad asaita qablu wa kunta min al-mufsidin fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya saboda matsayin da ya tashi din babba ne ya kamata a nuna wa mutane duniya ga baki daya ila yau da kiyama ana rabbukum al'ala to zaki to kun ga wannan ya ishe ku aya rigar rigar Allah ya ɗauka ya sa gashi nan ga yadda ake yi shi Allah ya ce fal yawma nunajjika bi badanika yau za mu tsira da bayan halaka ka za mu tsira da kai da gangan jikin ka har yanzu ka je gidan tarihin Misra akwai gangan jikin Fir'auna yana li takuna liman khalfaka aya domin ka kasance aya ga waɗanda suke bayan ka da kace ana rabbukum al'ala to a ce kowanne mutum da aljanda dukkan halitta kafircinsa ya kai irin kafircin fir'auna shi ne abjar da nan aka yi isim tafdir kenan kanu duka su kasance ala afjari qalbi rajulin wahid minkum a bisa mafi sako mafi sakon zuciyan wani mutum guda daya daga cikin haka ce al-fujur da a jiddu ne ko opposite ne na na dir haka ce dir biyayya ga Allah fujur saba wa Allah a ce kowannenku ya kasance a bisa zuciyar wani daga cikin ku wanda yake kowa sako kamar fir'auna ma na kasa zalika min mulki shay'an Allah ya ce hakan bai rage komai a mulkina ba anan zaka san manzo ne sallallahu alaihi wa sallama yake rawaito mana maganar Allah shi yasa da farkon farkon wannan hadisi muka ce ana kira irin wannan hadisi al hadisul qudusi illa iyaka abin da malaman hadisi suka yi sabani shin waɗannan lafuzzuka da manzo ya rawaito lafuzzukan ne na Allah ko kuma ma'anan ya rawaito mana abun manzo ya shirya lafazin shi larabcin shi wannan wani abu ne wanda malamai suke sabani a kai babu sabani tsakanin malamai lafuzzukan qur'ani daga Allah yake abin da ake nufi da lafazi za ka iya ɗauko misali bayani abun wani ma'anan ka fahimce shi wannan ma'ana ka isar da shi ga wasu da wasu lafuzzuka daga wasu sentence naka a ba ga 'yan jarida za su iya ɗauko rahoto da turanci ma'anan sai su zo su fassara shi zuwa barbarci ko hausa to shi ne cin lafuzzukan da muke karantawa na alhadisul kudusi magana Allah ne manzo ya rawaito mana to shin da lafuzzuka ya rawaito manzo lafazin da muke karanta ne su ne lafuzzukan da Allah ya faɗa a'a ko kuma ma'anan manzo ya ɗauko ya fassara mana shi a lafuzzukan ina shi na kai to ala kulli hal magana Allah Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa hikimatun baligha magana ne wanda yake dauke da hikima da fasaha da balaga wanda babu magana irin sa larabawa waɗanda suke ji da larabcin su qur'ani ya kalubalance su in sun isa su kawo wani abu mai kama da irin larabcin qur'ani fasaha da balaga da komai da komai amma ya gagara ya gagare su gaba daya to haka mun manzo sallallahu alaihi wasallam in lafazzukan nashi ne shi kanshi yana cewa ana afsahul arab ni na fi kowa duk wani balarabe na fi shi fasaha da iya larabci to anan da farko innakum lan tablughu durri fatadurruni na biyu wa lan tablughu naf'i fatanfa'uni nan bangaren cutarwa nan kuma bangaren amfanarwa da ya zo zai yi bayanin kowanne daga ciki sai ya yi bayanin na karshen ba na farkon ba ya yi bayanin na karshen ne ya sa abin da yasa yayi bayanin na karshen na karshen shine yake magana akan amfani abu mai amfanarwa shine yake gaba da abin da yake da cutarwa an gane ai to wannan shine hikimar da yasa da aka ce walan tablugu nafi fa tanfa'uli ba ce لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب أفجر قلب رجل واحد ذاك كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد حتى حدا شدة ولن تبلغوا نفسي فتنفعوني فإن وانا صلوا يلا سوى القرآن أقول إن الله سبحانه وتعالى يكتوى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه يكي فأما الذين اسودت وجوههم يوم تبيض وجوه ranar da wasu fuskoki za su zama to farare kan wata su waddu wujo wasu wasu fuskoki kuma su zama to baka ke kiran shi ne ranar tashin alkiyama to ana so a yi wa mutane bayani su wane ne fuskokin su farare kan su wane ne fuskokin su baka ke kiran to sai aka fara da na karshen wata su waddu wujo fa amma alladhina tuwaddat wujuhuhum haka aka fara da wannan haka ne akwai inda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa kuntum azwajan salasa fa ashabul maimana مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة مع أصحاب المشأمة والصادقون الصادقون أولئك معنى الصادقون الصادقون منهم أولئك أي أولئك سوء الصادقون الصادقون لهم المقربون سوني المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين ألا سرور موضونة يكاكاو إلى روم سدعبون لذات سام بيفار بياني أكن نبركم بعض fa ashabul maimana sai bayan yayi magana akan na karshen wa sabiquna sabiqun sai zai ce wa ashabul yamin ma ashabul yamin ya zai ce wa ashabul shimal ma ashabul shimal kamar yadda anan ya zo haka yadda ya zo da larabcin qur'ani yake shi ma anan ya zo maimakon a ce innakum lan tablughu durri fa tadurruni wa lan tablughu nafi fa tanfa'uni sai a zo a fara bayani akan innakum lan tablughu durri fa tadurruni a kawo kanu ala afdali qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki shay'a sannan daga bayan a kawo bayani ولن تبلغوا نفي فتنفعوني أتي كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا فشيء إمام السيودي كل يكي شيئا karatun hadisi na za a iya karatun hadisi guda an gane zan iya fassara misali arba'una hadisi a kasin 90 a fassara a fassara ya kare kasin 90 kawai ya kare fassara je ka so in fassara an tafi tafi amma ba zan iya fito da sirru sirru da hikima hikima da bayanai da hikimomi da hukunce hukuncen da maganar manzo sallallahu alaihi yake dauke da shi ba ba zai fita ba wannan shi yasa imamu sirri yake cewa yake cewa wasani ul hadisi bi kisari an fahimi ka masalin jimari yace mutumin da zai ji hadisi ko zai karanta hadisi kawai da gundarin kalmomi kawai a fassara an amirin mu'minina daga sarkin mu'minina a jihar babun haq eh umar bin khattab umar bin khattab radiyallahu ta'ala anhu a tafi to sai yace kamar sanin imani yace kamar jaki ne saboda ne abin da ya sai fadi haka din shi maganin manzo din ya wuce duk yadda kake tunani kamar da shi da kansa yake cewa utitu jawabi alkalim an bani dunkulallun kalmomi misali kalma ɗaya rab idan manzo ya faɗe shi in ka ce za ka yi bayani a kai kana da ilimin hadisi da larabci za ka ɗauki lokaci bayani da yawa a kai yadda muke fassara arba'un hadis ba muna fassara bane wai yadda ya dace a'a saboda kada mutane su kosa shi har yanzu muna hadisi na nawa yaushe za mu sauke saboda haka muke dan tattakaitawa amma inda za mu ba wa waɗannan hadisai haƙƙin na fassara yadda ya kamata da mu kai shekara muna karanta arba'un hadis to shi yasa yake cewa bal yata'arraf da'afahu wa sihhata wa fiqhahu wa nahwahu wa lughata wa ma bihi min al-ulum bi yakatahu hadisi za ka karanta ka san duk abin da yake in akwai hukuncin hukuncin fiko ka san shi na nahawu ka san shi na luga ka sani dalili ne hadisin ka sani sahihi ne ka sani waɗanda suka rawaito hadisin su wane ne Umar bin Khattab wane ne Umar bin Khattab eh yaushe aka aike shi ya tarihin sa ya matsayin sa to shi ne za ka karanta karatu daki daki dai na hadisi yace ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص حجارة أقول يأتي كما ينقص ذاك يبرز ينقص ينقص أما نسخة ينقص إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يتي يا باينا na farkonku da na ƙarshenku da mutanenku da aljannunku ma'ana dukkan abubuwan da na halitta bayina ne dukansu kamu suka tsaya fi sa'idin wahidi suka tsaya a wuri guda suka tsaya a wuri guda abin da yasa yake wuri guda mai wanda ake roƙonsa idan masu roƙonsa din suke suke yawa a lokaci guda zai shi rikicewa da kuma razana kada su ƙara farmar da dukiya sabanin a ce yau wannan ya zo ya ce yana dan bukatar naira ɗari ko ɗari biyu sai ya ba shi ko dubu ɗaya gobe wannan ya zo ya nemi dubu ɗaya jibi wannan ya zo ɗari biyar hankali kwance ne amma a ce komin kuɗinka komin abu hanyanka ka fito da safe ka ga masaki da fukara a tare kofar gidanka kowanne yana jiran ka ya kari fice ka ce ah waɗannan ba za su kara sabon da na mallaka gaba su gaba ki ɗaya kuwa to shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala sai ya ce kamu fi sa'idin wahid ba irin nan mutane ba gaba ɗaya mutane da aljanu tsuntsaye da dabbobi itatuwa komai duk su taru a guguda ba kamar yadda dan adam idan aka yi masa taro guguda yake fargaba ko hankalinsa zai tashi ba duk su taru a wuri guda fasalu ne su tambaye ni kowa ya bari abin da yake so hatta ko da kowanne yana son duniya ne a ba shi duniya guda da ɗaya ne fasalu ne su tambaye ni fa'ataitu kulla wahidi mas'alata zan ba wa kowa abin da ya roka hatta ko da kowanne daya yana bukata a baki duniyar nan ne gaba gida abin da yasa akwai riwayoyi da suka zo a riwayoyi na al-Isra wal Mi'raj manzo sallallahu suna tafiya da Jibril a Isra Isra'i sai manzo sallallahu ya ga rakuma kowanne rakumi da laftun kaya damansa da laftun kaya da hagunsa da lafin kaya na kuma kuma ba iyaka suna ta tafiya baya ganin iyakar a gaba baya ganin farkon su kuma a can baya in sun je sama ta tare sai ya gani a sama ta biyu sai ya gan su ta uku sai ce kai jibril wai waɗannan raguman da nake gani yaya yaya daga ina suke ina za su kuma me suke dauke da shi sai ya ce tun da aka halice ni ji jibril haka na ga waɗannan raguman suna tafiya kuma mu ba ma ba mu da ba mu da matsayin da zamu tambaya amma kai tunda tunda habibullah ne tunda kai matsayin ka ya kai to mu ma muna dan bukatun mu san me yake ci sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya jiya zai yi sujjada ya tambaya sai marmaza Allah subhanahu wataala ya ce a'a marmaza ka daga goshinka ba a bukatar sai kayi sujjada ka ce da jibrilun da kuke tare ya dakatar da rakumi guda daya abinda shi ma bai taba yi ba idan ya dakatar ya bude akwatin da yake dauke da shi guda ɗaya na dama sai jibrilu ya dakatar da ɗaya daga ciki kuma ya tsaya da ke umarni aka samu sai ya durkusa da aka buɗe ɗaya akwatin na ɓangaren dama sai aka ga a cikin akwatin duniya ne guda mutane suna ta hayaniyar su wannan kasuwa nan noma ake nan waye yadda dai ake hayaniya a cikin duniya nan gona nan waye ana ta hayaniya su ba su ma san a kan ramin yaki tafiya to wannan shi zai tabbatar maka abin da yake gun Allah din baya karewa ma inda kun yanfadu wa ma inda Allah ba baya karewa ya wuce kuma tunanin kwakwalwanka wai har a wannan ne wani yake tambaya Allah da yace yawma natwi as-samaa ka sayyi sijilli lil kitab ranar da muke nade muke nade sama yadda mun ake ake nade wannan takarda haka ake nade shi wai wani yake tambaya wai in aka nade saman a ina za a ji a ina za a ji tunda an nade sama babu sun jinjina wannan karancin sanin Allah subhanahu wa ta'ala ne ka gane duk mu muna masallaci muka sani akan rago mun yake tafiya da mu kun Allah ya wuce tunanin hankali to shi yasa yake fasaluni fa sai ku kullu wahid masalata su roke ni bayan sun tsaya gaba ɗaya abu guda zan ba wa kowa abin da ya roka ma na kasa zalika mimma indi hakan bai rage komai daga abin da yake guna ba illa kama yunkisu in ka ce yunkisu min an kafa yunkisu in kafa wato ya zama toro ba'i kenan in ka ce yankusu kuma min nakasa yankusu sulati ne duk ya kan iya bada ma'ana shi dan daya yankusu nafiyar nafiyar shi ne allura kamar yadda allura yake ragewa yake rage wani abu idza udkhila al-bahra in aka shigar da allura cikin koyi ka dauko allura ka sa cikin teku ka sa sai ka cire me ya rage ba abin da mai rage saboda alluran baya rike wannan ruwa din baya fasa da kofi aka ce ma eh ko moda to shi ne za a ce modan ko kofi zai rage wani abu amma allura ba abin da zai rage kawai ka sa ne cikin ruwa kawai ka fitar ba wani abin da ya rage duk ko da an ba wa kowa abin da yake roka shi ne a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala a wannan hadisul qudusi ne girma yace ya ibadi ya ku bayina innama iya a'malukum duk fa abubuwan da kuke danna ayyukan ku ne bai shafe ni ba ayyukan ku ne kawai in kuka yi daidai na ku ne in kuka yi ba daidai ba duk na ku ne ba abin da ya sa ni a ciki ma'ana daidai ɗin ku ko ibadar ku ba zai kare ni da komai ba sakon ku ko kuskuren ku ba zai rage ni da komai ba sai sai ce inna ma iya amalukum inna ma dai azatu kasar ne ayyukan ku ne ba kawai babu wani abu nawa inna ma iya amalukum shi ne Allah ya ce uhsiha lakum ina hidaya muku shi duk abin da kuka yi ina hidaya muku shi dalla dalla babu wani abin da zai kuce a gobe kiyam aka mika maka takardar ka hannun dama ne ko hagu ne wal yazu billah duk abin da ka gani a ciki haka ka haka ka aikata uhsiha lakum ina hidaya muku shi ɗaya bayan ɗaya in yi sa shi ne kirgawa in kai a ce ɗaya in kai a ce biyu a haka dalla dalla ina hidaya muku shi ina hidayen ku ba abin da zai kubci kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yake cewa fa la nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin fa la naqussanna alayhim bi ilmin wa ma kunna ghalibin wannan maganan babba ne Allah yake fa la nas'alanna alladhina ursila ilayhim wallahi tallahi Allah ya rantse sai yake sai mun tambayi waɗanda aka aiko gunsu aka aiko musu ma'ana mutane al'ummomin da aka aiko annabawa sai an tambaye su bai tsaya a nan ba wala nas'alanna al-mursalina kuma mursalan annabawan sai an tambaye su ya za a kai tafira wanda aka aiko ba kama sai an tambaye su ya ya kai tafira wala nas'alanna al-mursalin su mursalan kansu wallahi sai mun tambaye su falanaqussanna alaihim bi'ilmin za mu ba su kissa labarin abin da suka aikata dalla-dalla da ilimi da yaƙini ba da shakku ba ba wai ka ba da labari a wani ya abin haka yake ko ba dalla dalla da ilimi sai Allah ya ce wa ma kunna ghaibin ai ba mu bace a lokacin da suke aikata wadannan ayyukan ba muna nan tare da su a lokacin da suke aikata wannan ayyukan to shi yasa yake uwasiha lakum ina kida ya mu thumma uwasikum iyaha sannan in cika muku ita in cika muku waɗannan ayyukan da kuka aikata an kidaya in zo in cika muku to ga abin da kuka aikata ga sakamakon sa in khairan fa khair ga abin da kuka aikata ga sakamakon sa in sharran fa shar shine yace fa man wajada khairan wanda ya samu alkhairi a cikin ayyukan da yake aikatawa falyahmadillah ya gode wa Allah subhanahu wataala saboda tawfiki ne dacewa ne abun Allah subhanahu wataala wa man wajada ghaira zalika saboda shi abu mummuna din ba a son fadan sa bai ce wa man wajada sharra ba wannan Allah subhanahu wataala yana koya mana iya magana ne magana ba a cika son fadan abu mare kyau ba yace fa man wajada khairan sai ya ce bari ya hamadi Allah duk wanda ya samu alkhairi a cikin ayyukan da yake aikatawa kullum yana ganin kansa a cikin masallaci wane kuwa baya zuwa ma masallaci kullum yana karatun Qur'ani wane kuwa karatun Qur'ani ma bai iya ba kullum yana sadaka wane kam yana da dukiya shi kansa ma baya ci balle ya balle ya sadaka to ya gode wa Allah shi sai ce wa man wajada khayra zalika wanda ya samu abin da ba haka ba ma'ana sharri kenan amma an kifa dan sunan sharri ne saboda ba a so a furta abin da ba a cikin daga cikin ladabin ladabin da annabawa suke da shi kenan ko kana karanta kisosi a cikin qur'ani ko maganganun manzo sallallahu alaihi wasallam ga a haka yake tafiya ba a faɗan abin da yake sharri misali a cikin qur'ani inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa inna minna salihuna wa minna duna zalika bai ce wa inna minna salihuna wa minna al-fasihuna ba a'a wa inna minna salihuna wa minna duna zalika kawai saboda fadan fasiki fadan kalmar fadan fasiki ba kyau sai za ta ce wa minna duna zalika a cikin mu mu aljanu akwai salihai wa minna duna zalika akwai kuma wadanda ba haka ba ma'ana wadanda ba salihai ba wata ba su kai kenan akwai su to shi ce fada ya lumanna illa nafsa kada ya zargi kowa sai kansa saboda shi shiriya din da muke bayani a kai Allah ba ya ce fasta haduli ba a hadiku ku nemi shiriya ta shirya ta tabu idan mutum ya nemi shiriya Allah subhanahu ta'ala zai shirya da shi ko sako kake aika ake aika kake aikatawa ko min girman wannan sakon a in kana da niyyar tuba da gaske a zuciyarka Allah zai arzuta ka da tuba saboda haka duk wanda ya samu kansa a cikin abubuwan da ba alkhairi bane fala yalumanna kada ya kuskura ya zargi kowa illa nafsahu sai dai kansa rawahu muslim imam muslim ne ya rawaito wannan hadisi za mu tsaya nan insha Allah sa'atin ya zuwa za mu karanta hadisi na ashirin da biyar an abi dar رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ويتصدقون بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تصديقة صدقة